بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل الضويف علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني لفضله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله نعم قوائد إرادة متابعة shafi na sha takwas to namu zai zama na sha tara ina ne babi ne cikin farillan wanka wa amma fara'idul gusuli amma ka ga farillan wanka fa kamsa tun guda biyar ne na farko anniyatu niyya inda ibtida'il gusuli a wajen fara wankan faradun farilla ne bayan ka tsarkake jikinka ka gusar da najasa a lokacin da za ka fara wankan ka kudura niyyar wankan janaba ko ka kudura ko ta kudura niyyar wankan haila ko ta kudura niyyar wankan biki faradun farilla ne shi yasa bai ce maka babu babun fi gusulil janabati ba ko babun fi gusulin haidu ko babun fi gusulin nifasi ba ina fata an gane tunda ya gaya maka babu mujibatul gusli a baya ya gaya maka abubuwan da suke wajibta wanka to in ka san wanka wajibi ne to in ka zo niyya ce kawai take bambanta shi da sauran sifar yadda ake wankan janaba da sifar yadda ake wankan haila da sifar yadda ake wankan biki da dukkan wani wanka na sunna ko na mustahabi to duka siffarsa iri ɗaya ne kamar da mai askar yake maka wa sifatul wajibi wa gairihi sawa'u sifar wanka na wajibi kamar na janaba da na haila da na biki wa gairihi da wanda ba na wajibi ba kamar wankan sallar idi wankan juma'a wankan sallar roƙon ruwa duka wannan sifar su iri ɗaya ne saboda haka nan bai ware maka ya ce maka babun fi fada'il gusuli janabati ko haidi ko nifasi inda ka san wanka duka sufarsa ɗaya ne niyya ce kawai take bambantawa to in wankan janaba ne sai ka kudura niyyar wankan janaba idan wankan haila ne sai ta kudura niyyar wankan haila in wankan biki ne sai ta kudura niyyar wankan biki to kudura niyyar nan in dabtida ilgusul a wajen fara wanka faradun farilla ne wa ta'mimul jasadi da kuma gama jiki bil ma'i da ruwa ka gama jikinka gaba daya ya samu ruwa faradun farilla ne wal ma'u dahiru da kuma ruwa mai tsarki ba a wanka da ruwa wanda ya cuɗanya faradun wanka da ruwa mai tsarki farilla ne wal fawru da gaggautawa shine jerantawa a faradun farilla ne wata daliku da cuccuɗawa shine dalku addalku cuttuɗawa a tadiliku kuma ismul masdari ne shi kuma to shi me za a ce masa a ka'ida dole a samu bambanci cuttuɗawa shi ne shi ne sunan to tadiliku yin cuttuɗawa kamar fi'ilun ne da tafi'ilun aikatawa ka gane ya yi kamar gusulu da tagasilu wannan yana nuna aikatawa ne wanta kuma sunan aiki ne za a ga ana kawo su daban-daban wani ku a ce waddal amma a hausa din ba ta ba duka ɗaya ne da hausa waddal ku cuccuɗawa wata dali ku cuccuɗawa kamar ka ce shiga da shigarwa ka ga da wanda wani fita da fitarwa ci da ciyarwa ai ka ga da wanda wani karatu karantarwa saye da sayarwa ai da wanda wani to haka ma'anar dalku da tadiliku to ma a hausan ba sai da za a bambance amma in mun fahimci wancan mun san saye mun san sayarwa mun san ci mun san ciyarwa mun san shiga mun san shigarwa mun san fita mun san fitarwa mun san karatu mun san karantarwa eh to shine ma'anar addalku da attadili yin yin tuttuɗa to shi ne ne addal kuɗin kamar ka ce addukulu attadiliku kamar ka ce al'idikalu addukulu shiga ba al'idikalu shigarwa ƙabla idikalu hima fil ila'i wata nuska wani kuma aka ce ƙabla dukulu hima inda mai risala kafin shigarsu ƙabla idikalu hima kafin shigarwarsu to shi ne ma na addalku da attadiliku duk inda ruwa ya taba ba an ce wata amimul jasadi bil ma'i ba to wajibi duk inda ruwa ya taba kuma hannu ya cuccuda faradun shi ma farilla ne in ta hafa ra'idul gusuli farillan wanka sun kare to alhamdulillah sai asmawi yawa yazo to yau kun canji da mai qawaidi da mai ahlari shafi na nawa sha nawa a shimawi shafi na sha shida wa amma sunanuhu amma kaga sunoninsa sunonin taimama fasalasatun aidan ko kuwa fasalasatun guda uku ne tartibul masi jelanta shafan kamar ka ce tartibul fara'idi ne shafar ba farilla ba ne wamsa wuji wujuhikum wa aidikum minhu to sai ta tartibul basi jelanta shafan ka fara shafan fuska sannan ka shafa hannun dama da hagu sunna ne wal masu da shafa min ku'i daga wuyan hannu ila al-mirfaqi zuwa gwiwar hannu ka gane ai in ka shafo nan to ka ba da farilla in ka zarce ka zo nan ka ba da sunna haka in ka shafo zuwa nan ka ba da sunna in ka ƙalaso zuwa nan ka ba da farilla ka gane ai ba kamar alwala ba ita alwala Allah ce ai wa aidiya kuma ilal marafi da hannayenku zuwa gwiwar hannu ka gane ai yake fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi hadda nan din ka san wani in ya wanke wa falko na sunna ya wanke wa falko na sunna ya kurkura baki ya shakarwa ya fata ya wanke fuska in ya zo wanke hannu ya sai ya dauka daga nan zuwa nan eh to wannan kuskure ne ka bar farilla nan din ma farilla ce in ka zo wankewar farilla tunda Allah cewa yi wa aidiyakum da hannayenku nan ku shine yadi da Allah ce faqdu aidiyahuma ina ake yankewa nan eh nan Allah ce ku yanke hannayensu ai nan ake yankewa to sai ce wa aidiyakum da hannayenku nan amma kuma ilal marafiqi saboda haka in ka wanke fuska ka zo wanke hannu kar ka dogara wai da da farko ka wanke nan wancan sunna ce ta shar'anta saboda hikima karka tsoba hannu ka bata ruwa aka ce ka karkata ka wanke saboda in zaka dinga kamfatowa to in ka wanke fuska fa nan ka fara aikin farilla in ka zo wa aidiya kuma ila barabiki har da nan din in ka wanko daga nan zuwa nan to ka bar farilla a alwala kenan eh tunda Allah ya ce wa aidiya kuma da hannayenku nan kenan amma kuwanku ilal marafiki sai zama tun daga nan hannun duka farilla ne amma da aka zo taimama sai Allah yake famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu yace wa aydiyakum ilal marafiki irin na alwala to sai zama ka shafo nan shine farilla wanda Allah ya faɗa wa aidiyakum da hannayenku minhu daga wannan bugun ƙasan da kuka yi to kuma da manzo Allah ya zo yi a sunna sai muka ga in ya shafo yana zarce yana zuwa hannun to sai aka ware wannan farilla ce da ta zo a ƙur'ani zarcewa zuwa nan kuma sunna ce da ta zo a hadisi saboda haka ya ware maka ya kawo maka wal masuhu min al ku'i da yin shafa daga wuyan hannu ba ana nufin daga nan zaka faro ba bayan ka shafo farilla ka sani wai ka san me kake aikatawa a cikin aikin ka san me farilla ne sunna in ka shafo nan farilla ne to ka zarto daga wuyan hannu ilal mirfaki zuwa gwiwar hannu shi kuma sunna ne wata jadidu darbati da sabunta bugun ƙasa shine wa darbatu saniyatu bugun ƙasa na biyun nan sunna ne lille dai domin shafar hannaye idan ka bugun ƙasa na farko shine farilla wanda za ka shafi fuska to idan ka zarce ka shafi hannaye da bugu ɗayan da na fuskar ka zarce baka sake ba ka shafa hannu sai ba ta yi ta inganta sai dai ka bar sunna bugu na farko farilla ne in ka shafi fuska to ka sake buga ƙasa shine tajdidu darbati sabunta bugun ƙasa ba lil wajhi ba a lil yadayi shi ma sunna ne alhamdulillah mun samu sunnonin guda uku ba to saura mustahabbai su ma fa talafatin aidan alhamdulillah sai ne iziya shafi alaikum salam duk a guri daya a duk a guri daya wala yukaru tayammumi bi turabin fi nuna bihi maratan ukura ba a karhanta yin taimama ka gane da gurin da aka yi taimama a baya bayan ka yi a guri ɗayan ka tashi wani ma ya zo ya buga a inda ka buga wani ma ya zo kai mutum dubu ne babu karhanci ballatana kai kadai ba sai ka canza guri ba na sabuntawan maimaitawa ake nufi ba wai sabunta guri ba eh na ita ba eh za ta yi an ba ta zaɓi ka gane ai mace mai jinin haila ko jinin jiki tana da zaɓi in ta ga dama ta karanta lazuminta da wazifa da jinin ba ta ɗin alwala a lokacin ko ta mama in ta ga dama kuma ta bari sai sanda ta samu tsarki amma in da jinin za ta karanta to sharaɗi ne in ta zo wazifa ba za ta karanta jauhara ba sai dai ta baddala ta da salatul fati kafa ashirin kamar yadda aka sani sai ne iziya shafi fasulun radewa insha Allah iziya shafi na 93 wa mustahabbatu salati mustahabban sallah tazidu ala salatina fadilatan tana karuwa akan mustahabbi 30 ba wa iya ba talasuna ba tazidu tana karuwa musaban sallah yawa ne da su kusan za ka ce ba a iyakance su sai dai kawai mutum ya kiyasta ya faɗa to shi duba da yanayin yawansu da kuma saɓanin da malamai suka yi a kan musahabban alwala shi ya sa bai ƙayyade maka ya ce kaza ba ne amma ya ce maka tana ƙaruwa a kan talatin amma shi ko goma sha biyar bai kama ba ne za ka ji ai tun da yana lissafi al'ula alkaza alkaza ba za ka je mun zo ƙarshen guda nawa aka samu ya ce mali tana ƙaruwa akan nawa akan talatin to za mu ji shi guda nawa ya kawo ai da sai ka mana talatin din in yaso abin da ya ƙarun yawwa mu je mu nema a sauran littattafai al'ula ta farko ƙira'atul mamuni karatun mamu مع الإمام تارد الإمام في السرية أذكي ركعة تأسلتي بند تبين عند الإمام يشكرتو أبينه مكروه نمامو ya karanta komai kuma ko da ma mu a asirce zai an karanta masa ana so ya saurari liman kawai shine infatul mamumi da ake fada الثانية مستحب تبيو رفع اليدين أقا هنا يقدا بيو عند شروع أو جمع قوة fi takbiratu ihrami wajen kabbara harama fakar kadai shine mashhurin malikiya eh eh hadisin na Aisha suka dauka shine mai daga hannu ɗaya a kabbara harama akwai ruwa ingantaccen ka karanta bulugul marami ya kawo mai kabbara uku lokacin da ya bude lokacin da zai kabbara harama yana daga hannu sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gama karatu zai tafi ruku'u yana daga hannu lokacin da ya dago daga ruku'u shi ma na daga hannu sannan guri hudu ne lokacin da ya yi zaman tahiya ya dago ya miƙe zuwa raka ta uku shi ma na daga hannu duka kuma ruwayoyi ne ingantattu amma abin da ya fi shahara a malikiya takabiratul raful yadaini inda shuru'i a wajen hatsuwa fi takabiratul ihrami cikin kabbar harama fakar kadai wannan shine yafi shahara a malikiya shine yanzu zama ba dan kai magana ba na ba abin da zan faɗa in ka duba qawaidi shi ya kawo su a cikin sunnonin sallah bayan ya kafa lan sallah sunna ta farko bayan iqama yace maka raful yadaini ila takabiratul ihrami to shi yasa na ga maka tun a farko ai malamai sun yi sabani akan yawan adadin mustahabbi to ko ma an ce sunna ne ko shi mai kawaidi da yace maka sunna ne da inda ya ciro shi ma ce sunna ne ai ba sunna ce muakkada ba in an zo tantancewa dole a ce maka sunna muakkada akwai sunnatun wajibatun akwai sunnatun muakkadatun akwai sunna mustahabba to a nan za su haɗu saboda ne in ka ɗaga hannu za ka yi ƙauri ko ba bi to ashe suna ce mustahabba in da mu'akkada ce in ka bar ɗaya ko biyu ko uku ai za ka yi ƙauri to saboda haka sunna ce mustahabba shi ma wanda ya ce sunan an ji wacce irin sunna ce wajiba ce ko mu'akkada ko mustahabba to sunna ce mustahabba yuhazi bihima yana daulantarwa da hannayen nasa manki bahi ga kafadinsa ƙa'imatai ne kuma ababen tsayarwa ba a kwanta ba ba a bankara ba ƙa'imatai ne haka za ka ɗaga hannayen ka gane ai kuma akwai saɓani a nan hatta a malikiyar akwai inda za a ce maka hatta tu ƙabilan uzunai har sai ta daulanci kunnuwa kaga nan kenan nan kuma ka ce yuhazi bihima yana daulantarwa da su manki bai daula da kafaɗo haka kenan ka gane ai to malamai da suke kokarin hada hancin hadisai duka hadisai ne sun kawo su kuma tabbatattu akwai hadisin da ya zo da mazala ya daga hannaye har sai ya dauranci kunnuwa akwai hadisin da ya zo ingantacce ya daga hannaye daula da kafaɗin to malamai da suke kokarin hada hancin hadisan sai suka ce a duk ma'anar ɗaya ce ka gane ya in ka ɗaga hannunka haka wanda ya lura da yatsunka to zai ce sun zo saitin kunni wanda ya lura da tafin hannunka to zai ce yana saitin kafaɗa ka gane ya to haka ake so ka yi bainal manki baini wal uzunaini wato ya ɗan gota kafaɗar kaɗan yawwa yawa kuma kada ya wuce kullum ya zo haka za su masa haka kamar kamar kahon saniya to nan kuma ai ya wuce ai ai ya sun wuce ana so shi ya ya zo kusa da kunne shi kenan to kabilar uzunaini kuma yuhazi bihi ma manki bai ai ba kirji aka ce ba manki mu kwanan ne to in ku hannu zai zo nan dole dan yatsa ya zo kusa da kunne to ai babu mushkila wanda ya lura da tafin hannu zai ta yi haji bihi ma manki bai wanda ya lura da yan yatsu zai ce maka tuqabilal uzunaini shikenan me ne rikici a ciki kuma an ce maka yadu dama nan ne gaba daya nan ma ya cikin yadu ka gane ai amma a ka'ida nan ba asbu bane eh nan ba rahatu bane kafi eh to amma me Allah ya ce mana a Qur'ani eh menene Allah ya ce yaj'aluna asabi'ahu ko fi azalihi ai kaga haka kenan nan nan an ware maka shi an ce eh yana sawa ko to da Allah ya ce akwai dai maganar yadu ka gane ai suna sa hannayensu a cikin ƙofofin kunnuwansu ai ka gaba hannu ake dunkulewa a sama yawwa eh eh wancan na asabi a hujja fi azanihim hazaral mauti ba wannan in sun ji rugugin tsawon min sawaiki hazaral mauti to idan muna maganar yuhazi bi ma manki bai to idan ka daga su haka daula da kafadu wanda ya lura da yan yatsu zai ce to qabilal udunaini wanda ya lura da tafin hannu zai ce yuhazi bi ma manki bai wa tadwilul qira'a da tsawaita karatu fi subhi wa zuhri a cikin sallar asuba da sallar azhar lakin fi subhi adwalu sai dai a cikin asuba shine mafi tsawo shi karatun sura wata kasiru da gajarta suran fil asri wal maghrib cikin sallar la'asar da sallar magariba wata wasudu da tsakaita ta ita suran fil isha cikin sallar isha wata kasiru raka'ati saniya da gajarta raka'a ta biyu anil ula akan ta farkon raka'a ta biyu a gajarta ta a takaita ta katta kai ta tsawon farko kenan ka gane ai maimakon ya ce maka raka alfarko ta fi tsawo a kan ta biyu to sai ce maka da gajarta raka a ta biyu an ula ga walin ta farkon ya ta tasirin julusil awwali da ta kaita ko gajarta zaman tahiya na farko an sani ga walin na biyu shi kuma sun yi akasi ita sura raka alfarko ake so ta fi tsawo ta biyun ta zama gajera shi kuma zaman tahiya na farko ake so ya zama gajere na biyu ya fi tsawo saboda a cikin za ka karanta salatin annabi ka yi addu'o'in da ake yi kafin a yi sallama to alhamdulillah sai mu tashi wa ƙauni rabbana wa laka alhamdu ba ka san menene nan malam ya maka hikima ya ya dena maka lissafi eh daga nan dan karkata ya bai kawo talatin din ba eh yanzu daga nawa muka taso a tun daga asaniyatu ai bai ce maka asalisatu ba bai ce maka daga nan ya daina lissafawa iya iya abin da ka gani shi kenan abin da bai kawo dama bai lissafa ba alhamdulillah sai mai risala mana faru marka da shigowa ya gida ya mutanen gida ina su malam da masu ya jiki kwanaki na tambayar aka ce baka dan ji daɗi ba to ciwo haƙoli kake wannan wannan satin da ka zo din nan wani kuma iskar da ta shiga sai sai ba ka fito da kafin gumi to Allah ba da lafiya ban ganka a jigawa ba a menene a gamkura mun je maulidi baka samu zo eh wannan haƙorin gaskiya ne tsakanin ku akwai ɗan rata suna ga ashe daga jajin waje ake yankewa abu karni nake ne ba ku ne daga jajin waje alhamdulillah to abin nan fa jigawa fa su kuma ta na ake yankewa wannan hanyar da ake zuwa a zambin to su ma daban ne ita a zamba to su fa to ai ta ma jajin ai ta ma a zambin a cikin jajin waje muka yanke muka haka ni sai ta jajin waje bakarji to ita azam ita a ina take hanya ta a cikin daji maji jigawa kafin a zo daji maji to kuma gaba da daji maji kaɗan da ake ɗafa a yamma kai to haka ne tsakanin ku da jigawa ba ne inda duk ta daji maji a ta daji maji ake yanke akwai jiji a tsakanin to ina za mu tashi babun fil azani wal iqama babi ne da yazo cikin kiran sallah wal iqamati da iqama kar kar ka sai fil azani akwai ba cewa al azani al azanu kunnuwa ne al azanu da hamza ne ba da madda ba kiran sallah ba Allah ya ce wa azanu min Allah wa rasulihi ila an-nas ai ba wa azanu yake ba wal'azanu kaga shi kiran sallah wajibun wajibi ne bi ma'ana sunna ce wajiba fil masajidi a cikin masallatai wal jama'ati da kuma jama'a da suke yin sallah arrati ba wanda suke masu jera salloli biyar a guri shine aljama'atun ratiba ba ya ta wannan limami ne ratibi wanda shi ne ke sallah biyar a guri yake limanci to jama'ar da ta zama ratiba ba irin masallacin kasuwa da ba a yin magariba da isha da asuba a ciki ba wannan ba jama'a cin ratiba ba ko ba su yi kiran sallah ba ba laifi ba dole ba ne ka gane ai ko wani masallacin da wasu salloli kawai ake yi ba a yin wasu wannan ko ba a kira sallah ba ba komai amma ya zama masallaci ne to an sani masallaci kam ana salloli biyar a cikin to su ma jama'ar in sallar su ka zama ratiba ce a gurin ko ba a gina masallaci ba to kiran sallah sunna ce wajiba a gare su fa amma rajulu amma namiji fi khasati nafsi a cikin keɓantar kansa ya je gona sallah zai yi sallah shi kaɗai ya je gona aiki ko ya je daji kiwo ko ya je wani tsibiri kamun kiyi hali ya kama shi kaɗai zai yi sallah fa in azzana idan ya yi kiran sallah kafin ya iƙama ya yi sallah fa hasanun wannan abu ne mai kyau mustahabbi ne in shi kaɗai ne in jama'a ce rafi ba sunna wajiba amma fa ko shi kaɗai ne wala budda lahu min al-iqama ba makawa ga namiji sai yayi iqama irin sallah ne aka ce maka in kai kai hasanu abu mai kyau wato akwai kaddara walaysa biwajibi inda aka ce maka hasanu za ce walaysa biwajibi wa amma mar'atu amma ita mace fa in qamat in ta yi iqama fa hasanun abu ne mai kyau iqamar ma ba kiran sallah wa'illa in ba ta yi iƙawa ba kawai ta kudu da niyya ta kabbara harama fala hara da babu laifi a kan inda ita ba namiji ba ce an mata rangwani wala yu azzanu li salatin ba a yin kira ga wata sallah kabla wakati ha gabanin shigar lokacin ta na mukutari illa su ba sai asuba mai iziya ya maka hatta jumu'a yawa kar kar ma ka wari in dai sallar farilla ce ce maka hattar jumu'ati har juma'a ba a mata kiran sallah kabla wakati ya kafin lokacinta illa suba sai sallar asuba ita kadai wala ba asa babu laifi in asuba ce an yi azana laha a yi kiran sallah gare ta fi sudusul akiri min al-layli a cikin ɗaya bisa shidan na ƙarshen dare in ka kasa dare kashi shida to kashi ɗaya na ƙarshe daga cikin shida a mata kiran farko ka ƙaddara yanzu ƙarfe shida rana ta faɗi ko ka ƙaddara alfijir yana hudowa ƙarfe biyar duk da yana gotawa tun da shidan ma yanzu ai tana gotawa kafin a yi magariba to ka ƙaddara daga shida zuwa biyar ko kuma yanzu tun da yana kaiwa yanzu asabar ma ana shiganta kusan da rabi ne wasu ma suna kaiwa da arba'in har da biyar ma to ka ɗauka shida zuwa shida awa nawa kenan eh awa goma sha biyu to awa goma sha biyu nawa za ka kasa ka zama shida biyu eh yawwa to biyu ba to yanzu awa nawa ne ya rage daga karfe hudu kenan karfe hudu zuwa shida shine awa biyu na karshe in ka kasa dare shida to a yanzu ƙarshe hudu na dare shi ne sulhul akiri minan laifi amma an lokaci ya juya ya zama alfijir yana huduwa ƙarfe biyar ko biyar saura to zai zama ƙarfe ukun dare shi ne sulhul akiri minan laifi wal azanu kaga kiran sallah shi ne allahu akbaru allahu akbaru ashhadu na shaida allah ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai allah ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullahi ina shaidawa haƙiƙa lalle annabi muhammadu manzon Allah ne ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa lalle annabi muhammadu manzon Allah ne in ka zo nan summa turjiu sannan sai ka koma bi arfa'a da mafi ɗaukaka min sautika daga muryarka awwalan maratin na farkon shuɗi lokacin da kai ashadu ashadu din nan sau hudun nan to in ka komo maimaitawa ana so ka ɗaga murya fiye da yadda kai na farkon fatu kariru sai ka maimaita a tashahuda kalmar shahadan nan fata ƙulu sai ka sake cewa ashadu allah ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله نعم أشهد أن محمدا رسول الله نعم أشهد أن محمدا رسول الله نعم sai ka ce hayya ala sala نعم ku taho zuwa ga sallah kira ne hayya din نعم hayya ala sala نعم ku taho zuwa ga sallah نعم idan za a je yaƙi ma'aikata ke hayya ala jihadi نعم ku ku fito zuwa zu- zuwa yaƙi Eh, lokacin da ake in firu kifafan wa tiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum dinnan to in in annabi ya aiki su bilalu ladana a je a fito yaƙi hayya ala jihadi ake ba hayya ala salati ku taho zuwa ga sallah نعم hayya ala salah ku taho zuwa ga sallah نعم hayya ala falah ku taho zuwa ga samun rabo نعم hayya ala falah ku taho zuwa ga samun babban rabo نعم to mala yace fa in kunta fi nida'i subhi ya kai ladani idan ka kasance a cikin kiran sallar asuba ne in ka ce hayya ala falah to zitta sai ka ƙara hahuna anan as-salatu khairun min an-nawmi as-salatu kaga sallah khairun min an-nawmi shine mafi alheri daga yin bacci نعم as-salatu khairun min an-nawmi sallah shine mafi alheri daga yin bacci la taqul zalika amma kar ka faɗi wannan kalma na as-salatu khairun min an-nawm fi gari bidai su cikin wani kiran sallar asuba wanda al-fajr bai gudo ba kenan da kuma sauran salloli sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ita wannan kalma la ilaha illallah marratan wahida marra ɗaya ake yi ita ba a maimaita ta kuma haka ta, ta farkon da ka- da kace Allahu akbar Allahu akbar ba to wacce ana maimaita ta a cikin shahada ashhadu an la ilaha illallah wannan ana maimaitawa amma na ƙarshen la ilaha illallah marratan wahida wal iqamatu kaga ita iqama witrun mara ce ita wuturi ce kalmomin ta ɗaiɗai ne in ban da kabbarorin mai iziya ya ce maka ma a datta kabir shi nan bai bai maka istisna'i ba amma dai ya shi ma yana nufin ban da kabbarori biyun farko da kabbarori biyun ƙarshe to abin da yake mashuhuri a mazhabar malikiya duka lafazin iqama wuturi ne har ƙarƙamatin sala kamar yadda mai iziya ya kawo maka shine Allahu akbaru Allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falahi qad qamat qad ya kusata as-salatu salla qamat ta tabbata Allahu akbaru Allah mai girma Allahu akbaru Allah mai girma la ilaha illa Allah alhamdulillah sai ne to sai hashiya حاشية الأدوي شافي نوى لحاشية تسعين ده نوى تو إنا لا متاشي تو ومن أوتي كتابه وراء ظهره الله يسألهم duk wanda aka ba shi littafinsa wara a zahari ta bayan bayansa ka gane ai wa humul kuffaru su ne kafirai ijma'an gaganuwar maluma ba saɓani su ne ake ba wa littafinsu ta hannun hagu kuma a baya lokacin da aka miƙo musu littafin aka miƙa kafiri littafinsa zai miƙa hannun dama yadda ya ga mulire sun miƙa dama an ba su in ya miƙa daman sai mala'ika ya kama hannun daman ya ja ya ƙame ya ɗaure wuyansa da shi sai a kamo hannun hagu a burma a cikinsa ya fita ta baya sannan a danƙa masa wara a zahari a bayan bayan ai akwai ayin alhakatu da cizo da take maka wa amma bulutu ya kitaba wa shimali ai ta hagu ta ce maka فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى أني ماليا هلك أني سلطانيا yace ku zuhu fa gullu ku kama shi ku aure shi to auren da hannun za a fara yi masa wannan hannun da ya mika na dama shi za a kama a daure wuya ka ku zuhu fa gullu su maljahi masallu su mafi silsilatin kuma salka tana jiransa kuma ita ma daure ce wannan ku zuhu ka gulu da hannunsa na dama za a kama shi a ɗaure sannan an jefa a wuta sun mafi silsilatin sannan a cikin sarƙa zarƙuha zira'inta kamu an san zira'i zarƙuha kamar zira'uha ne kamu na wannan sarƙar sab'una zira'al ba kamu saba'in ne fasuluku ku shigar da shi fasuluku shi ne fa'ilin shi ne umarnin da Allah ya ba su fasuluku fi silsilatin ku sa shi a cikin sarƙa sab'una zira'an amma za ka jinkirta fi'ili amrin a ƙarshe saboda tsarin ayar da hakuri kake karewa ma agani anni maliya halaka anni sultaniya kuzu fa kullu to saboda haka tsarin ayar ba zai kare ba amma kuzu ai fi'ili ne amri a farko shi ma fa gullu shi ma umarni ne to ita ma akwai umarni sai aka kai shi ƙarshe domin hakurin ya fita fasulukuhu fi silsilatin ku sa shi cikin sarƙa ai mun san tilku ko aka ce salaka ma salaka kun fi da ya shigar da ku kamar fadikilu ne ba sai alkilu ala fir'aun ashadda al'azab to fasuluku ku shigar da shi fi silsilatin yar'uha sab'una zira'an to in ka hada wannan aya ta wa amma munutul kitabahu bi shimalihi da wa man uti kitabahu wara'a zahrihi to duka abu ɗaya ne hannun hagun ne shimal ɗin ne amma ba gaba da gaba zai karba ba za a gurma ta a cikinsa a jawo ta fito baya sannan a danka masa bi shimalihi kuma wara a zahari wa humul kufar waɗannan su ne kafirai ijma'an to fa ula'ika waɗannan waɗanda aka ba su littafin su ta baya ya su launa sa'ira za su shiga cikin wuta mai kuna ka gane ya yi dama kalmar sa'ira din mai zafi kamar azabal alhariku ma mai kuna a tilawatu amma yadda zo a tilawa karatu na alkur'ani fasaufa ya dusu buran Allah ya ce a gaban kenan da aka ce wa man ute kitabahu wara a zaharihi fasaufa ya duuna fasaufa ya dusu bura wa yusalla sa'ira a kira'armu wata kira'a wa yasula sa'ira shi da kansa kenan ya sula zai shiga sa'ira wuta ta mu kirar wa yusalla za a shigar da shi sa'ira cikin wutar sa'ir to al-islaw din da aka ta ya sulauna ai al-ihtiraq konewa ne sayasula naran za ta lahabin wal jam'u baina hadhihi al-ayati to kaji ashe malam zai kawo abin da yake hada tsakanin wannan aya ta suratul inshiqaqi wa bayna qawli ta'ala da tsakanin fadin Allah na suratul haqati da cewa amma munutai kitabahu bi shimali nan ko yace munutai kitabahu wara azharihi annal kafira shi kafiri tugallu yumnahu ana daure damansa ila unuqihi a wuyansa ashe ga zancan wa yusqabu sadruhu kuma za a huda cikinsa ai mun san as-saqabu kafa ko kofa to za a huda cikinsa da hannun fa yudu kala shimaluhu sai a shigar da hagun hannun hagun minu ta cikin cikin fa yakunu biha kitabahu idan aka fitar da hannun ta baya sai ya karbi littafin sa biha da hannun hagun amma bayan an huda cikinsa da ita an fitar da ita baya a'azana Allah min zalika Allah ya tsare mu da wannan azaba imannihi da albarkacin baiwarsa wa karami da karamcinsa فإنه الجواد الكريم لو من شاء الله ما يوم بيواني كما مكرمتي لك الحمد لله وبما جب اعتقادي سيني نعم أذكر إلا لا متاجي بركة لأسنا لا جاء يا همة يا هذا على جوانا غريبا الحمد لله شيء أكثر شافي نوع دليل ده همسنة نوع ya kai da hudu ko? a'a da uku dai ina za a tafi mubarak inda wani karbo kai biya ya ce na naira ɗari kamar ja na kuma yau ita yin kalbo ɗaya kawai to a tattara ta nawa yawwa summa ummuha ba an ce uwa ita ta fi cancantan renon ɗa bayan sun rabu da uwar a da uban ɗan bayan mun yi magana shayarwa to in an yaye shi ana maganar abin alhabana reno uwa ta ta fi cancanta a bar mata ɗan in ba ta yi aure ba to idan ta yi aure ba ko ta mutu yanzu wata ce take da haƙƙin renon wannan yaro sai aka ce kuma ummuha sannan bayan uwar ta mutu ko ta yi aure uwar ta ita ce ita uwar uwar fa kakar shi jaririn ko yaron ita ce ita take da haƙƙi na renon wannan yaro don in ba uwarsa ba wannan kakar ta fi kowa tausayin ɗa sun sannan idan babu kakar yaron uwar uwarsa alkhalatu sai innarsa yar uwarsa ko kanwar uwarsa babba kamar ya yi yayar uwa ma ko sai kawa kuke cewa to da barbaci da sunan yayar uwa gwali-gwali ke su yi a larabci kala kamar ka ce akul ɗan uwa yana ɗaukan wansa yana ɗaukan ƙaninsa yana so bambanta ne a ce akuhul akbar yi mana wannan bai ji sosai ba wa an kaji ma'ubai na bukutai ne aka hana ku haɗa su a guri ɗaya to kai kana ta yi da kawa ai wani ya fi sauƙi ina kabar innafa innata ita wannan da muke zana kala in ka saki yar yar uwar ta ko ta mutu za ka iya auro innata matarka idan ta mutu ko ko ko ko kuka rabu za ka yi auren yar uwarta ko kanwar uwarta ba laifi ba ne kai kana magana ya da kanwa ma eh ai shi alqur'ani gurin hadawa kawai hadawa ya hana wa an tajma bainal ukhtaini an haramta muku da aka ce hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul aki wa banatul ukhti sai me wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a sai wa ummahatu nisaikum wa rada'ibukum allati fi hudurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna فإن لم تكونوا ذكرتم بهن فلا جناها عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلابكم ليس وأن تجمعوا بين الأختين أن حرمتا مكو هرمت لنا دواء الأدفين أي وهرمت عليكم أن تجمعوا بين الأختين وأن القرآن كنا أحاديثي كما سمى لا يا حرمتا أن تجمع بين المرأة وخالتها وأن تجمع بين الخالة وعمتها wannan hadisi ne ya ƙara biyu an haramta ka haɗa kishi tsakanin mace da innata ko ka haɗa ta kishi da gwaggwanta amma an kasa ki yar yar uwarta to ita za ka yi aurenta ko kuma ta mutu zai su sauke in mutuwa ta ko kuma idan idan ta mutu ko ka sake ta za ka yi auren gwaggwanta yar ubanta ko ƙanwar ubanta ka haɗa su ne aka haramta amma daban-daban ba haramun bane amma kunya da al'ada ba za ta bari ba wannan bangare ukun dai ba ta iya ba ba li'abiya ba ba li'ummiya ba wannan za ka iya haɗa su su kifi ba ne na tsatso ne ba za ka haɗa ba sun sannan idan babu kala kaga bangaren uwa dai sun kare wanda suke kusa-kusa da shi jaririn babu uwarsa babu kakarsa da ta haifi uwarsa babu kala to sai a ga ummil abi uwar uba kakarsa ta wajen uba a dangin ubansa kuma ta fi kowa tausayi amma kuma da kai waɗancan ba ana nema masa gata ne inda ya fi zumunci inda zai samu nutsuwa a matsayinsa na maraya ko a matsayinsa na yaro karami da uwarsa ba ta tare da ubansa in aka rasa waɗancan to ɓangaren uba ummul abi ita ce tafi kowa tausayi thumma in sannan in babu uwar uba al'ukutu yar uwa yar uwar wa shi jahilin fa ba wai yar uwar uba kamar ai ita ce me eh ai ita tana gaba thumma al'ammatu sannan gwaggwa ita ce yar uba ko kanwar uba wannan ukutu din ta san shi jaririn in akwai wata yarsa da take gidan aure to a ba ta shi za ta fi tausayi a kan matar wansa namiji sun mal'ammatu sannan gwaggwansa idan babu yar uwarsa shakikiya ko li'abiya ko li'ummiya to sai gwaggwansa yar ubansa ko kanwar uba kaga dai mata ake bawa sun mai sannan ‘yar ɗan uwansa a kan akwai wani babban wansa da ya aular da ‘yarsa ka gane shi in yaba ubanta ne amma kuma ita tafiyar renansa ka gane ai bintul aki shi ƙarami ne uban ya mutu ya bari yana da babban wa ya aihu har ya aular da ‘yarsa to ‘yar ɗan uwansa ‘yar yayansa ita za a ba ita ma akwai tausayi a tare da ita fa in udibna in fa aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan to ya zo zai ci kwal ubansa fa asabatu sai a kawo wajen asubai a kawo wajen yayinsa maza da kannai babu zantar kannai yayu maza ba su ne wani hannun usubatun ba to sai a ba su su kai wa matansu kafin zai sha wahala to sai an rasa waɗanda ake kawo namiji yaro ya kai wa matarsa wayi tarabi fil hadinati amma fa ana sharada cikin melenan na duk da muka ambata kuluha wofinta ta gabarin miji ba a so a kashe yayi agolanci a gidan da zai sha wahala sai dai in akwai aminci ana ganin ba za a nuna masa bambanci ko a zalunce shi ba au kaunuha ko kuma kasancewarta zaujatan mata ce liwali ifili ga alwalin jaririn amma matar wansa ce kamar da aka ce a sabatun hudun ai in ka ba wannan miji yaro ai matarsa zai kaiwa to wannan shi ma tun da larura ce sai a bata au maharami ko kuma maharami ya sace a nan koda tana da mijin in maharami ya sace sai a bata wal wasiyu kaga wanda aka yi wa wasiyyu rukon maraya a haƙƙu shi ne mafi cancanta bi habanati zakari da renon ɗa namiji min asabati a kan dangin ubansa gaba ɗaya in allasa waɗancan uwa da uwarta ta gane da innarsa to a kan a kawo dangin uba gala a ba wasiyi tunda uban ya ce in na mutu a ba wane ɗana da ‘ya'yana da dukiyarsu ya yi renonsu to shi ya fi cancanta a kan asubai fa ammal unsa amma ita ya mace wannan fa in namiji ne wasiyi shine yafi haƙƙi akan dangin uba fa ammal unsa amma ita ya mace da ubanta yayi wasiyi fa in kana ma'amuna idan shi wasiyin amintacce ne a ba wa kuma walahu zawjatun yana da mata ba za a ba wa gaunole na ya mace ba a wannan duk abincinsa ana jin tsoron shaidan kare shigo ka ba gwamno shi kadai a gida ka ce ai ubanta ya ma wasiya ya ce a kama ita kare ne ta a wannan ba za mu yadda ba ko da ubanta ne ya yi wasiya kuma duk kinkinka muna ba kyakkyawan zato kai mumini ne amma mun sa akwai shaidan ba za mu baka ya mace ka je kai ne ɗinka ba baka da mata shi sharaɗi ne ya zama shi kansa amintacce ne sannan kuma walahu ahalu ashe ba zaujatu ba yana da iyali yana da mata har da yaya an kaji ahalin ba kwaya ɗaya ba ce yawa kada wata ran mata ka tafi anguwa ta bar shi da bareniya to yana da ahali mataye da yayaye a gidan wa'illa inda suka wannan sharaɗi ba ko yana da mata in ba a amince masa babba za a bashi ba ko ubanta ne ya yi wasu fala ba za a bashi renon ya mace ba waliwalihi ya halatta ga alwalin maraya a rihilatu biyu ya yi bulaguro da shi fi safarin nukula cikin tafiya ta ƙaura shi da ciratuwa daga nan zuwa wani gari yi ciratuwa la gairi amma banda watan tafiyar da zaka je kwana ɗaya biyu ka bar shi a hannun matarka ka je ka dawo kai kai wa kai wasiyu ko za ka je wani aikin haji ka bar shi ka tafi ka je ka dawo amma in kaula za ka yi to ya halatta ka tafi da shi duk da amana aka bar maka la gairi banda tafiya ta kaula kuma sannan tafiya ta kaulan ma lalaha banda ga ya mace in kaula ta same ka za ka bar gari ka kaula zuwa wani gari to ka bar musu maleniyarsu a hannu ko da ka cika wata sharadi shi ne mamanan lala la gairihi lalaha la gairihi yana kuma ga safarin nukulati lalaha kuma ya haɗa duk hukuncin bayan ko tafiyar bulaguro sai a je a dawo ko ta tilatuwan ne to lalaha ban daga mareniya mace wa habanatu sabi haƙƙin renan ɗa namiji ilal bulugi zuwa balaga ne in ya balaga dangi ubansa in suka zo to ka ba su kayan yi amma in bai balaga ba uban ya maka wasiya a su dai suka zo ka ba su kana da haƙƙi ka ce ba za ka ba amma in ya balaga to za ka yi karɓan kayan wakila a wani kawai aka ce a ilal isigari zuwa ga yin famfara yin wuciriya shine karya haƙori da kala bakwai kenan kaga an rage wasabiyati ita kuwa ai wa hadanatu sabiyati sai ce maka wasabiyati kawai ita kuwa haƙƙin renan ya mace karama hatta yi dukula jihar zaujo har sai miji ya yi dukuli da ita ba ma har sai ta yi aure ba sai ta tare an take ta sannan idan ta kaso auren ta nemi dangin ubanta sai dai ka gama riƙon amana ba wai ilal buluji ba ita ba ba ilal haidati ba ko ta balaga ta jinin haila sai ka aurar da ita miji ya take ta to kai ka gama sauke nauyinka ladanka sai an je lahira alhamdulillah sai shayara sai ne Allahu alwadihu shafi na nawa shafi na 124 Allahu alwadi to a tamrini na biyu za ka ce a tamrini na biyu ba a to a ba kenan za mu tashi to rudda kulli fi'ilin ka biya da kowanne fi'ili filƙin atil madiyati a cikin wannan ƙida na ibarar da ta wuce wanda muka karanta jiya ba ya kawo maka da fi'ilolin jam'i ba a ismul jam'i to ka mai da shi ila mufradi zuwa ga mufradinsa yanzu baya za mu sake koma mu karanto na jiya shi din da muka karanta alqidatul majiya wanda ta wuce to duk wani jam'in da yake ciki rudda kullu jam'in ka dawo da dukkan wani jam'i fil qidatul majiya cikin yankin ibara da yau shude ila mufradi zuwa ga mufradinsa idan muka ce ai kana muluku kala mulukul misriyina alqudama to muluku dai jam'i ne almisriyina jam'i ne alqudama jam'i ne to meye mufradin muluk yawwa maliku to meye mufradin almisriyina a misra sunan gari ne misriyu mutumin misra misriyuna mutanen misra sai ka sa ya'un nisba da za ka danganta su ga misra in ka ce misra gari ba kuma misra ake nufi ba mutumin misra misra daban mutumin misra da bai in ka ce misra gari misriyu misri muna da sheku muhammadu hafizul misri riɗin da kaji suna faɗa akwai ya'un da shadda da kisra aka yi sa waƙabi misriyu in ka sa waƙabi sai ka zama misri ka gane ai kamar kanawi ai kanawiyu ne ko barnawi barnawiyu ne an kasa wakabin sai sai zama barnawi to to shi ma haka misri akwai ya'un mushaddada to to ba za ka ce misra ba misri shi ne muradin misriyina to me mufradin alqudama'u a'a wannan da wama alƙadimu ya hau ƙoƙari ya yi ƙoƙari wallahi tun da har yasa alƙadimu ko a me- shi shi shi ne ce ai alƙadamu ne ba ƙidamu ba ko ƙadamu ai duka jiki ne alƙidamu shi ne shi ne dawama ba Mm. alƙadimu za ka ce lallai ba ma'anarsu ɗaya ba alƙadamu alƙidamu duk daban ne alƙadimu shi ne mafuradin alƙudama'u to ya bununa ka gani wannan fi'ili ne al-ma'adi da fa shi ma jam'i ne eh to mufradin sa ne ne a bayi ne wadancan al-ma'abad eh al-abidu jami'an na al-abdu al-ma'abid jami'an na al-ma'abad gulin bauta al-ma'abid da guraren bauta wa yuzayyinunaha suna kawata ta bi suwar da hotanni suwar ma jam'i ne me ya mufura don a suwaru yawwa daidai ne to wa rusumu da zane-zane me jam'i me mufura don a rusum yawwa a rasmu amma ana ɗaure sinin ne wa yudawwinu na alaiha tawarika tawarika tarihohi tarihai jami'a na to me sunan mufuradinsa yawwa tarih wa ƙa'i'ihim yaƙe-yaƙensu shi ma jam'i ne ya yi mafuradin waƙa'i'u wannan fi'ili ne waƙi'a ko waƙi'a duk ana faɗa iza waƙa'atin waƙi'atu to idan da sa ta iza waƙa'atin waƙa'i'u shi ne waƙa'i'u hum kenan jam'in waƙi'a alharbiya ta yaƙi wannan mafuradi ne wai za ta ammata ma'abada kaga mafuradin alma'adi za za ta ammata ma'abadal aqsar ra'aita ala judrani judranin sunan jam'i ne na garu ne mufradin sa kace jidaru wa wa amal jidaru akwai a cikin kafi ai suratul malik ramsis jalisa ala arshihi wa hawlihi alqawad to me zanin alqawad jagolorin yaki a a sakayya kenan alqa'id zaka ce shi ne jagora alkawada a yi sakayya ne na zubar da jini alkawadu jami na alka'idu wal'umara'u ne jami al'umara'u sarakuna al'amiru amir shi ne muradin umara ya ta shawaru na wara'aitu suratan ko wara'aita suratan ma'askar wa fihi junuduhu junudu jam'i ne ne mufradin junud jundu almudarrabuna to shi ma ismul jami'i ne jamul muzakkar salim me ya mu dan almudarrabuna almudarrabu eh ai kali aka masa kawai na wawun da nunu in ka ci da shi zai zama almudarrabu wa qad hadamahum haysiyuna wa ra'aita ramsisa fi suratin ukra وهو يهجم على أعدائه أعداء جمعينه ليه مفرد أعداء عدو العدو الأعداء فيفرون من وجهه جماعات جماعة جمعينه ليه مفرد جماعات to shi kenan shi kenan jama'a in ka ce jama'a hausa ne fa kuma a larabci ya kuma fili jama'a ya tara jama'a ya juma'u eh jama'atun za ka ce jama'atun shi ne mufradin jama'atun ta gane jabin jam'i ne jama'a a awunsa mufradi ne shi kansa jama'atun mufradi ne amma yana ishara zuwa ga sunan mutane da yawa ka gane ai jama'atun jam'insa jama'atun wa yuhawwiluna ko ɗalibina ɗalibina jam'i ne na masu nema neman muradin ɗalibina ko ɗalibuna yawwa annajata fil husuni alhusuni jam'i ne me jam'in me muradin alhusuni alhisnu eh to shi kenan alhamdulillah a nan ya kare ba to alhamdulillah sai ne na gara ba na za a wasu makin zai samu yawa a ko b ko c a haba abc shi ne na uku ba sai menene hamziya rabi na nawa wai na ma rabi ne yana gari ko da ya tafi da gona kwana biyu a a karka matsaki magidanci ne ba eh awa ba mu yi karatu ba kwana uku muna muna muna aiki haka ne ba laifin sa bane jiya da yau ne kawai muka zauna a fati a'a a yake kusan ba ka ga bataliya da kake karkashin sa shafi na nawa yawwa yawwa shafi na tara farko kenan fityatun bayyatu ala fi'li khairin hamida subuhu amrahum wal masa'u ya la amrin atahu ba'da hishamin zam'atun innahu al-fatal atta'u akwai shadda atarka atta'u ne kasirul itiyani wa zuhairun والمدئم مبن عدي وأبو البهتري من حيث شاءوا لقدوا تمسموهم الحمد لله zai maka bayanin waɗancan biyar ɗin wato fudiyar kamsatu sai bata bil kamsa yawwa to zai ambata maka su wanda aka fanshe su da guda biyar ɗin can fitiyatun samari ne mai sharhi ma a sama ya maka kira mun masu girman daraja duk kuma ba musulmi ko ɗaya a cikin su yi mana samari ne iza wal fitiyatu ilal kafi alfitiyatu da alfitiyanu duka luga ne na samari eh na fatan samari ne bayyatu da suka kwana mutum ya kwana cikin shirin aiki gobe shine albayatu ba mun san kwana da niyya ba walaisa alaihi bayatu ko a cikin azumi kenan aw yatihum ba'suna menene zuhan akwai bayatan wa hum na'imuna ba fama kana jawaba to sun kwana ai ta'ahadu suka yi alƙawari ala fi'il khairin abu sa aikin alheri hamida subuhu amrahum asubuhu wayewan gari na yinin da za su aikata wannan aiki hamida amurahum ya gode wannan lamari nasu wal masau kai da maretan aikin ma hamida amurahum ya gode wa lamarin wayewar galin wannan yinin da maretan wannan yinin bi ma'ana yinin gaba ɗaya kenan hamida amurahum ya gode wa lamarin nan nasu ya la'amrin atahu ba da hishami munada mustahiqatun bi ma'ana al'ajabi ya tabbata ga amru a wato al'amarin da zam'atun zam'atu atahu yazo wa wannan al'amari ba da shamin ba shi shabu ibn haris zam'atu shine fa'ilin atahu din sai kuma yazo ba da hishami amma kuma a rubutu hishamin ne farko sannan kuma zam'a ya la'amarin al'ajabin wannan al'amarin da zam'atu zam'atu a tahu ya zai ke masa ba'a da hishamin bayan hishamu ibn haris shi kuma zam'atu ibn aswadi shi ma innahu shi wannan zam'atun alfata saurayi ne al'atta'u mai yawan kaiwa da kawo daga ata ne ya ci atta'u mai kazar-kazar in ya sa abu a gaba yanzu zai ga bayansa ai kasirul itiyani wa zuhairu mutum na uku shine zuhairu ibn abi umayya wal mud'imu ibn adiy shine na hudun su mud'imu ibn adiy shi wannan mud'imu ibn adiy alladhi shaqqa sahifa shine ya yaga takaddar shine ya karfin hali da aka ciro ta aka aba aka fito da ita da ya kama ya yaga bayan an ce galama duk ta cinye abin da kuka rubuta in ban da gurbin sunan Allah da aka ɗauko ta kuma wanzu Allah ya faɗa yana can cikin shaibu abu ɗalibin inda aka musu dangon fulakon sun dargalin maka suna jeji bayan duwatsu ya ce abinda takardar da suka rubuta ta yarjeje da ma duk gara ta cinye sun kama a zo a buɗe ma a ɗauka da aka ɗauko ta kuwa aka ce ai galama ta cinye illa mawdi ismillahi sai gurin sunan Allah inda suka wuce bismikallahumma da farko da za a yi rigajena da sunan Allah suka fara bismikallahumma duk sauran rubutun haza ma ahada alaihi quraishun kaza da kaza duk galata cinye abin da ya rage din ma ya yaga ya zubar za a tabbatar an walwale shine shaqqal sahifa ya tsaga wannan takalla mut'im ibnu adi na biyar ɗinsu wa abul buhutari da abul buhutari ta gane ai dukkansu sun yi wannan aiki min haisu sha'u ta yadda suka so ai laili a cikin dare fita sha wurin cikin shawarar da suka yi sai abin ya zo musu haisu sha'u yadda suke so ba a samu tangalɗa ba wajen zakar da wannan al'amari nasu alhamdulillah na ƙadu bugura masahifati ba in shaddat alaihi minar idal an da'u سمج الفعلية المؤذي لو حديث وشافي شافي نانوة تو إناني أقوي ألب ترك الوضوء لكسر ساء من رجل لأنه نقص في الدين والكرم إلا بهدرة أذر مانع فله تيمم من نفس الماء كالسقم كما سياتي ومن قد صاح من مرض يجب منه وضوء الان بالتيم ترك الوضوء كغبر yin alwala likasalin a dalilin kasala haka kawai ba wani dalili ba wani uzuri ka ce kai taimama za ka yi ka yi sallah kai bari yin alwala don kasala sa'a yayi muni min rajulin ga mutum wanda yake musulmi li'annahu domin barin yin alwala zuwa ga yin taimama dan kasala na tsasun tawaya ne fi dini cikin addini ko kayi taimaman kayi sallar ba ta yiwu ba tunda baka cika sharaɗi na yin taimama ba na ƙasa ne cikin addini wal kalami da kuma na ƙasa cikin wato karamci shine ta kawai lahi tsoron Allah illa bi hadratu uzrin tarkul wudu'i bada yin alwalan nan na ƙasa ne illa bi hadratu sai dai a dalilin halartowar wani uzuri mani'in wanda yake hana yin alwalan rashin lafiya ko rashin ruwa kamar da zai gaya maka to in akwai uzuri mani'i to falahu ne falahu kiran mini yin taimama ya halatta gare shi min masil ma'i ko to ka ce falahu illa bi hazatu uzrin mani'in ko sai da uzuri mani'in mai yin hani min masil ma'i daga taba ruwa ka sakani kamar rashin lafiya to falahu taymumu falahu taymumu yayi itiradi tsakanin suna da na'atinsa uzurin na'atinsa shine min masil ma'i shafar ruwa ka sakani to falahu taimumin yin taimama ya halatta gare shi kama sayati kamar da nan gaba bayani zai zo ai fi babu taimumi in mun shiga babun taimama za ka je da ake taimama wa man qad saha ko amma mutumin da ya riga ya warke min maradin daga wannan rashin lafiyar da ya hana yin alwala to yajibu minhu wudu'un al'ana wudu'un yin alwala al'ana yanzu ya jibu yana wata ba minhu gare shi ya yi alwala bidiyami da ruwa amma sai a diyamu ruwan sama ne yadda na addimatu lahu dimatul hadla wal maqulu rahabu jimi ishiriniya ai bil mai ruwan sama shine addiyam to ko anan fulani suka samu ne diyam ba lalle fa diyam ruwa ne a sai da larabci ne wudu al'ada bidiyam wallahi larabci ne to ai dama ƙuraishawa ne yi mana ƙuraishawa ne a tarihin zuba yana tukewa zuwa ga rundunar amurgun al'as wanda ya fito yaƙi zuwa misra a zamanin sai na umar kasan matsalar da aka samu babala ba yahudin ba ƙuraishe ne ya auri ahalin kitabi ba yahudiya shi ne suka aiki fulani idan ƙurashin ya zo in ƙurashin cin ya zo sai a maka halin girma in yahudancin ya motsa sai ku a waka kowane kake nema akwai a kwanne da shi kwarai kuwa wannan wannan transu akwai sai ya suka ko da gari ko da nono ko da wani abu a to fa ai ka san kwakwatawa ai hilla ne suke cewa eh to to to to na kalmar akwai hilla ne akwai kuma killahan eh to su to to su hilla ne suna na gaskiya sai menene yawa babana akwai littafin kan shafi hadisi ko dai motsa ya zo to ba za ka shaida ba ka sai ya zo yawa ina ne babi na bakwai ko na takwas babu mala ya jima'u bayyana huminan nisa to fa kaji ga sai da muka yi ɗazu babin abin da mutum ba zai haɗa tsakanin sa ba minan nisa'i na mataye idan ka auri mace to za a gaya maka wanda a dalilin ka auri wannan ya haramta ka auri waccan da ba ka auri wannan ba da za ka yi auren waccan amma tun da yanzu ka auri wannan to ba za ka haɗa ta kuma da waccan ba zancen da muka yi ɗazu dai wa an tafi bainar ukutai wa haddasa ni yahaya an malikin an abi zinadi عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزال صلى الله عليه وسلم يا شيء لا يجمع بين المرأة وعمتها باء هذا تكان مچه da gwaggwanta wala banal mar'ati wa khalatiha wala tsakanin mace da illarta haka zai muna magana alqur'ani ya kawo an ce bainal ukhtayn ba muka ce hadisi ya kawo bi a ce mala haruna yana cewa da kun yi hakuri muna zuwa to ga hadisin muwatta imam mali ya kawo shi tunda alqur'ani ya haramta an tajma'u bainal ukhtayn to hadisi ya haramta maka jam'u bainal mar'ati wa ammatiha wa an tajma bainal mar'ati wa khalatiha inda kana aure da yar dan uwanta to ba za ka aulo ta ba in kuma kana tare da yar yar uwarta to an haramta maka auren ta har sai wacce illa ma kan salafa kenan wa haddathani an malikin an yi hayyabin sa'idin an sayi dubnil musayyab annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa yunha an yi hani an tunka halmar'atu a auro mace ala'an mace a kan gwaggwanta kana aurenta kuma eh kana auren gwaggwan ne a nan sai ka je ka auro yar dan uwanta wancan kuma na baya kana auren yar dan uwan ne ba za ka auro gwaggwan ba ina fata an gane wannan kana auren eh kamar ya canja ne da yar ce yar dan uwan ce a hannunka to ba za ka auro gwaggon ka hada a kanta ba nan kuma gwaggon ce a wajenka to an yi hali an tunka al-mar'atu a auro mace ala ammatiha a zo a tsora ta a hada ta akan gwaggon ta au ala khalata ko a auro ta a zo a tsora ta akan innata wa an yada rajul walidatan kuma an haramta mutum ya taki baiwa wafi baɗaniya jaminin kuma akwai ɗan tayi a cikinta ɗan tayi ligarihi na waninsa in nasa ne ba matsala ka gane ai to amma in na wani ne to haramun ne ko ka mallake ta yanzu ka jira sai ta haife wannan cikin sannan injini ya ɗauke ka fata a shimfiɗa alhamdulillah to babana ina ne yau malam basiru bai zo ba kazo yanzu? a to ɗari ku da arba'in da ɗaya to ina za mu tashi to inna zunuba shine ismu inna inna mina zunubi zunuban haƙiƙa akwai wani zunubi daga cikin zunubai la yukattiru har salatu sallah ba ta kankare shi ta falilla ko ta nafila wala siyamu wala azumi baya kankare shi shi ma na farilla ko na nafila walal hajji wala aikin hajji baya kankare shi na farilla ko na nafila walal umratu wala umra ba ta kankare shi ta sunna ko ta mustahabi walakin sai dai yukathiru hal humumu damuwoyi bai mata alhammu ba daɗin alhammu damuwoyi min alabil ma'isha na neman abinci yukathiru ha shi yake kankare ta masu wadata ba sa samu wannan damar talaka wanda bai da cin yau ko na gobe shi yake da wannan damar ka tashi ba ka da kofisi ba ka da inda kuma za ka je dare ka je ka samu yanzu ka kawo gidanka ba abinci kana da mara lafiya a kwance ga matarka tana da naƙuda kuma ka tashi ba ka da ko ɗan marafa ba ka da ko ƙwandala to wannan damuwar da za ka shiga ka rasa kudu da arewa gabar da yamma a ina kake ma baka sani ka fito kana sumbatu mai keke yana kuskuren ka zai biya ka duk baka sani ba to irin wannan damu ita take kankar irin wannan nau'in zunubin da sallah da azumi da haji da zakka da menene duk ba sa yafe to babu babu tawakkali kenan to to oh abu abubakar ladan to lannan da kai ne balawo shawara ku wannan idan ba tawakkali kenan rawahu ibnu asakir inna min ashradi sa'ati lalle yana daga alamomin tashin alkiyama an yurfa al ilmu za a dauke ilimi ilimin nan da kake gani ana dan shashafawa to za a neme shi a rasa wa yazhalu jahalu jahilci zai bayyana wa yashku zina zina za ta yadu wa yushrabu al khamru za a yi tashan giya wa yazhabu rijalu mazaje za su yi ta karewa suna tafiya wa tabqal nisa mata su za su yi ta wanzuwa sai ya zama rayuwar mazaje ya takaitu mata suna tsawon kwana sannan kuma kafin a haifi namiji ɗaya sai a haifi mata goma sha yi hatta ya kuna da kamfina imra'atan qayyimun wahidun hatta hadde qayyimun wahidun namiji tsayayye guda ɗaya ya kuna shi zai kasance da kamfina watan ga mace hamsin namiji ɗaya a lokacin ba magana aure ake zanta aure mata hamsin shi addini ya ta maka mata hudu duk inda kai mata hamsin ne suke binka wata ma tana so ta ɗan shafi jikin ka ta ji daɗi ba ta samu yadda ka san karnuka suna barbara guda goma sha karya ɗaya wani ya zo a cije shi wani ya zo a tsare shi to da ba sai da ƙarfi ganin matar ma wani ya fi ƙarfin ai ganin mijin ma wata ba ta da wannan arziki yanzu taron mu na ba ai ba ai ba mu kai hamsin ba wani yawa mu su kai ashirin ko to maza hamsin ne suke mata hamsin ne suke bin namiji da Allah kaka nuna mu wannan lokaci kuma ga shi hadisi na ingantacce rawahu shaykhani bukhari da muslim an anas daga anas dan malik inna ma ya dukulu jannata manyar juha inna ma ku sani manyar juha wanda yake kaunar shiga aljanna ya dukulu jannata shi ne yake shiga aljanna wanda ba ruwansa da ita ba ta dame shi ba dama ba zai aikin da zai kai shi ba wa inna ma yujannabun nara manya kafuwa wa inna ma ka sani yujannabun nara ana nesanta wuta manya kafuwa ga wanda yake tsoranta mai cewa ko jihar na mace ta zama kuɗi wallahi zai wannan ne a gaba na aka a maiduguri wani ɗan babur kuma hakan ba yana da gida wai da mota duk bai gode wa Allah bace shi wai ana ce ana ana ana magana lukudi akwai farin lukudi akwai bakin lukudi ya zo da gefen gaddawa suna wannan zata ce shi wallahi ko jihar na mace ta zama kuɗi zai ci wai kuna kuka zama na haram wani halal ba ba kyau da za waye wace wannan wannan duk maganar ku ce wace shi wallahi jahannama in ta zama kuɗi zai a ka masa kuɗi a kara ce wannan jahannama ce yace wallahi zai to kaga wannan ina shi ina tsoron wuta ballanta na amma nesan tashi wa inna ma yujannabu nara man yakhafuha wanda yake tsoron wuta shine ake nesan tashi ga barin wuta wa inna ma yarhamu Allah ta'ala man yarhamu ka sani Allah ta'ala yana jin kan wanda yake jin kan mutane wanda yake tausayawa mutane a kasuwancinsa yake tausayi mutane a mu'amalarsa yake tausayawa matansa da ƴaƴansa da abokanan hulɗarsa to shine Allah yake jin kai an je lahira rawahu shaykhan an ibn umara inna ma yalbasu al-harira fi dunya man la khalaqa lahu fil akhirah inna ma ka sani man la khalaqa lahu fil akhira wanda ba yi da rabo a lahira yalbasu alharira fi dunya shine ke daura tufan alhariri a rayuwar duniya kana namiji an haramta muka daura alhariri in ba ka sallama lahira ka yafe ba to ba za ka daura tufan alhariri kai ado da shi a rayuwar duniya ba shi ma rawahu shekadu bukhari da muslim ali ibn umara alhamdulillah sai me to riyadu hadisi na nawa riyadu salihin a hadisi na nawa to babi kai shi ne babi na nawa babi na 350 babu nahi an al-isharati ila muslimin bi silahin wa nahwihi babi ne da yake hani ga bari yin nuni ga musulmi bi silahin da makami ka nuna masa bindiga ko da ba har mu zagaba ko ba komai a ciki ko ka nuna masa kibiya ka dana ko ka nuna masa mashi za ka take shi ko ka daga adda za ka sare shi ko ka zalo wuka ka nuna masa za ka soke shi ko da kuma ba da niyyar suka ko harbi kai ba nuna makamin kadai shi ma haramun ne ga musulmi walawi da makamancin sila yanzu an ce silahu la kalbe to kamala kamar ya san bindiga za ta fito da makamancinsa ko da sanda ce ai tana kisa ko ka daga ka nuna za ka doke shi shi ma bai halatta ba sawa'un ka ji ba kana shi mai nunin ya kasance jaddan da gaske yake yi au ma zihan ko zolaya yake yi ai san al-mizahu yauwa ko da da wasa ne ba a ta wasa ba to ban da makami ba a wasa da makami shi yasa a shari'a musulunci in ka nuna shi ko da wasa ne ko kana dariya in aka kama ka to za a ladantar da kai jaddan au mazihan da gaske yake yi ko zolaya yake yi wannan hayi da kuma hani an ta'adi saifa ga miƙa wa mutum takwabi masululan azare ko da ba shi za ka yi ba da ai ka san nuni na kisa daban miƙa ko da haka kai to haramun ne in za ka ba shi ko da haka kai kai masa haka tsirara wannan makaruhi ne ka sa shi a kubansa in adda ce ka sa ta a gidanta ko gani zai sai ka ba shi da kasa ɗin ya zari ya gama abin da zai in gani ne in ne ya mayar shi ma sannan ya miƙa maka to ba takwabi kaɗai ba har sauran kayan fada adda da wuka inda tana da gida to karka ba mutum tsilalata sai ka sa a gidan duka za mu ji a cikin hadisin manzo Allah an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala la yushir ahadukum kada ɗayan ku yayi nuni daga daga ishara ne fa asali yushiru ashara yushiru isharatan to saboda ladin nahiya ce sai aka cire halfur illati aka ce la yushir idan labari ce fa nahiya ce abin nan kabariya ce nafiya sai sai la yushir la yushir ahadukum kada ɗayan ɗayan ku yayi nuni ila akihi zuwa ga ɗan uwansa musulmi bismillahi da makami fa innahu la yajri domin shi ne nunin nan baya iya sani la'alla shaytana wata kila shaytan fa yanzu zai tube makamin nan fiyadi a cikin hannunsa kai kai nuni da shi sai shaytan ya zo ko bai tube ba yana hannun naka sai ya zungula sai ka soke shi in bindiga ce ka dana ko da wasa kunama ce ai in shaytan ya zo akan dan yatsan naka ya dora hannunsa ya ja za ka sai shaytan ne waye don su kai fa aka gani ko da da wasa ne baya iya sanin sanda shaɗan zai zo yanzagu da zai zungura fiye da cikin hannunsa ashe ba yanzu ba ne ba ma yanzu guni na nuna wa yace na zaga shaidanu bai wa bai da ituwaci to shi kenan yanzu zai tuɗe makamin fi yadihi yanzu kuma zai tunkuɗa makamin fi yadihi fa ya ƙa'a ko sai wannan da ya nuni da makamin sai ya fada fi hufuratin cikin rami minan nari na wutar jahannama ba ruwan Allah da cewa shaidan ne dama duk wata da sabo ai shaidan ne yake sa ai amma kai ne kai a zahiri muttafaqun alai wa fi ruwatin lil muslimin qala yace qala abul qasim manzon Allah baban qasim sallallahu alaihi wasallama yace man ashara ila aki duk wanda ya nuni zuwa ga dan uwansa bi hadisin da makalimi na karfe can bai ce bismillahi ba bi hadidatin da makami na karfe takwabi ne ko mashi ko adda ko wuka ko kibiya to fa inna mala'ikata haqiqa mala'iku tal'anuhu tana tsine masa hatta in kana akahu li abi wa ummi koda hatta to shi kenan nina yayi kara hatta yanzu a haske ya tuɓe hannunsa a cikin makamin nan ya daina nuna masa daga ya nuna masa za a yi ta tsine masa har sai ya sauke wa in kana kawo da abi wa ummi ko da wanda yayi wa nuni da makamin ya kasance dan uwansa ne na uwa ɗaya uba ɗaya kaga dai karshe dai ka sai uwa ta kashe ai ba za ka kashe dan uwanka ba kaulu faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace yanzagu to ga ga magana ni ba na ta yanzagu ba to yace gubida an tsara wasalinsa bil'aini da alli kafa ba da galli kafa ba yanzu din kenan almuhmala wanda ba ta da da ma'ame tare da kisarar zaira yanzu kenan yadda kuka karanta yana wa yanzu bi fatihi zai wa bilgeni irin namu kuma an tsara shi bilgeni da galli kafa almu'jamati wanda ake mata dugo amma a fatiha tare da fatar galli kafa ko ko tare da fatar zaira yanzu wa ma'anahu ma mutaqaribun ma'anarsu tayi kusa da juna tayi kama da juna wa ma'anahu bil muhmala ma'anarsa da wanda babu da yanzu ayyarmi zai harba inda tubuwa ne daga hannunka zuwa ga wanda aka yi nuni wa bil mujama an kaka gashi daga galli kafa yanzu aidan yarmi shi ma yakan zai harbi wa yufidu kuma zai ɓata niyyar tasa sai sa ka yi harbin da gaske sai ne wa asalin nazgi ko nazgi to ni nazgi ya ce al'anu suka to shi ne nazgu fa'il ma yan zagan naka mina shaɗanin nazgun kaga wannan suka kenan ko shaiɗanu yanzu bai ni wa bai na ikiwati kaga shi ma al'anu ake nufi to in kuma an can yanzu wal fasadu shine duka ya dauki ma'anar mai gainun da mai ainun din addalu suka wal fasadu da kuma barna wa an jabir radiyallahu anhu qala naha rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani an gabalin an yi ta'ada saifu a yi ba mai ya takwabi an ka ji yi ta'ada wannan ya ba wannan wannan ya ba wannan ka gane ai miƙawa da karɓa na takobi masululan a zare annabi ya hana a miƙa takobi ga wani takobin kuma ya zama masululan abin zarewa rawahu abu dauda wa turmuzi wa ƙara turmuzi ya ce hadisun hasanu hadisi na kyakkyawa alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره الأصيل اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آه. جماعة في جنائزة أنا جدا ألجأ على ما أقول جيكا أبنى مالا أودي sai gidan marigayi alhaji abdulsalam ya rasu karfe biyu nan suka ce baya a zahar za a yi jana'izarsa insha Allah wanda Allah ba ikon zuwa